الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar 29 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da uku ga watan march shekara ta 2000 muna karatun sahihul bukhari a karkashin babun idza aslama as-sabiyyu famata hal yusalla alaihi wa hal yu'radu ala as-sabiyyi al-islamu imam al-bukhari kenan yake babin da ke kawo tambaya akan cewa shin idan yaro karami ya mutu za a yi mishi sallah tare da cewa shi yaro karami din ya musulunta amma iyayen shi ba su musulunta ba ya ce shin ma wai tukuna ya halatta a yi wa yaro karami tallan addinin musulunci a nemi karamin yaro ya musulunta duk gaba ɗayan waɗannan tambayoyi amsar su ita ce eh na ɗaya dai idan karamin yaro ya musulunta iyayen shi ba su musulunta ba za a yi mishi sallar gawa domin sallar za a yi shi ne za a yi ta ne saboda shi yaron ba saboda ainihin iyayen shi ba sannan ka sani duk yaron da bai balaga ba hukuncin sallar gawa akan shi mustahabbi ne wato in an yi an kyautata in kuma ba a yi ba babu laifi saboda annabi yana da ɗa wanda wannan ɗa sai da ya kai wata goma sha shida amma ran da ya rasu annabi bai yi mishi sallar gawa ba sai wasu suka ce ai annabi ya ruɗe ne a wannan ranar saboda gigicin rana ta yi husufi al-imam an-nawawi ya ce wannan magana mummunar magana ce wanda ma ya faɗe ta ya istighfari domin babu wani abu da zai faru a duniyar nan da zai ruɗa manzon Allah har ya kasa yin abin da yake wajibi a kan shi inda a ce sallar gawa wajibi ce ga yaro karami da annabi yayi amma ya bari ne saboda nuna halaccin za a iya yi kuma za a iya bari tun daga ƴaƴa da yawa ƴaƴan jama'a sun mutu annabi ya musu sallar gawa amma kuma ga dan shi dan karami ya rasu kuma ya kyale shi bai mishi ba ba dan komai ba yaro karami duk gaba ɗaya iyayen shi ko musulmi ne ko kafirai ne in ya mutu wannan yaro aljanna zai je bambancin dan musulmi da dan kafirai shine dan musulmi zai ceci iyayen shi duk mutumin da ke yaro da ke da yaro karami ɗaya ko biyu ko uku ko nawa ne matukar shi musulmi ne in aka tashi kiyama annabi ya ce duk ƴaƴan sai su fito kofar aljanna ƴaƴan musulmi kenan a ce ku shiga su ce ba za mu shiga ba me yasa su ce sai an haɗa mu da iyayenmu kowane yaro sai an miƙa mai uwan shi da uban shi ya kama su dama da hagu sannan ya shiga aljanna ƴaƴan musulmi kenan za su ceci iyayensu ‘ya'yan arna kuma to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba don haka babu ceto ga ainihin arna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana amma su ‘ya'yan za su shiga aljanna saboda kamar yadda zaka zo ka ji ba da daɗewa ba duk karamin yaro ana haihuwar shi a musulunci ne to sa'an nan muka sake jin cewa in ya kasance yaro uban shi musulmi ne uwar shi kafira ce za a iya mishi sallar gawa a nan kuma albarkacin ainihin uban shi saboda musuluncin uban shi idan ya kasance uban shi ainihin kafiri ne uwar shi musulma ce duk halin da yake ciki shi yaron zai bi hukuncin musulmi ne daga ciki to ta iya yiwa ka ce a to ai tunda an dubi asalin mas'alar shi yaro dama wanda bai balaga ba musulmi ne ashe ko da iyayen shi kafirai ne duk gaba daya in dan su ya mutu a iya zuwa a yi mai sallah eh a shar'ance wannan ba zai zama laifi ba to amma kai kana ga zai yiwu kafiri da kafira ɗansu ya mutu su miƙo ɗansu ga musulmi su musu sallah ba zai yiwu ba kaga ashe wani abu ne wanda rashin yiwuwar shi ce ta sa ba za a yi ba ba wai rashin halaccin shi ba wannan shi ne sai muka ji imam al-bukhari ya kawo mana hadisin wani shedanin yaro wani ibn sayyadin yaro ne ba yahude ne dan karami ya kusa balaga amma hatsabibi ne sai aka rinka daukan ko dujal ne ko kuma ma wannan yaro aljani ne ko ba mutum bane karshe dai aka gane cewa kawai wannan yaro dai hatsabibi ne amma mutum ne ba shine dujal ba سألنا في الإمام البخاري يتي قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض أنس يتي أكوي ونبا يهودا يارو yaro ne ba yahude saboda madina ƙasa ce da ke cike da yahudawa wannan yaro ba yahude yana zuwa ne wa annabi hidima wanke-wanke aike da sauransu kamar da sai rashin lafiya ya kama shi fatahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya oduhu sai annabi ya je don ya duba wannan yaro faqa'ada inda ra'sihi da annabi ya je sai ya zauna daidai kan wannan yaro fa qala lahu annabi ya ce da shi aslim ka musulunta mana mahallin shahid kenan ka musulunta mana gashi annabi ya kira shi zuwa ga addinin musulunci abin tambayo shine shin a da can annabi me yasa bai kira shi zuwa ga addinin musulunci ba saboda shi musulunci ba a tirsasa ka in mutum yana aiki a gidanka yana maka boye boye in ka ce ya shiga addininka abin da zai fasara za ka yi amfani da kai mai gidan shi ne ka tirsasa shi ya shiga addininka to annabi kuma baya so ka ji a zuciyarka ya tirsasa ka duk abin da za a yi sai baka zaɓi lokacin da zaidu dan harisa iyayen shi suka gano gashi yana wurin annabi yana bauta suka zo da ƙanin uwar shi da mahaifin shi da dangi suka zo suka ce za su tafi da shi a yi mishi kuɗi su biya annabi annabi ya ce a'a me ya zafi ya kama kafa ya je ku shi kuma yaron ya ce ni in zauna ina bawa a hannunka ya fi in bi su ina ɗa annabi baya tilas annabi ya ji daɗin wannan abu ya ce ku shaida ni kuma na ‘yanta shi daga yau suka ji daɗi nan take suka musulunta kaga alherin annabi ko sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya ɗauke shi ya ɗora shi gaban raƙum ya rinka kewaye garin makka yana cewa jama'a kowa ya shaida daga yau zaidu ya zama ɗana halan malak ko na mutu yana da gado na wannan tun kafin a hana mas'ala akan cewa annabi za a gaje shi kafin a hana mas'ala akan wani ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi nashi shine annabi ya haka daga baya shine aka kashe wannan doka sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren ainihin mace juwairiya ba yahudiya ce mahaifinta ya zo kofar gidan shi ya yi ashar ya yi zage-zage a fito mai da yan shi kaza kaza in Allah ya fito dattijo lafiya ya ce shi a fito mai da yan shi ya ce ka kwantar da hankalinka ya shiga ya fito da ita ya ce wannan kin gane shi ta ce mahaifina ne ya ce to yana son ku tafi gida don haka ki bi shi ku tafi nan da nan sai jikin shi ya sanyi dattijan ya ga ya zo da ashar kuma an bi shi da lalama shikenan ya ce ya haƙura ya kyale ta ya musulunta kuma ta zauna cikin auren annabi sallallahu alaihi wasallam waka al'amarin shi yake sallallahu alaihi wa sallama to muhallin shahid kenan gashi annabi ya kira yaron nan zuwa ga musulunci amma yau annabi ya kira shi zuwa ga musulunci ne saboda ganin yanzu fa yaron nan daga wannan rashin lafiya kuma sai tafiya lahira wannan kamar yadda muka yi bayani ba fa gargara ya shiga ba bai shiga gargaran mutuwa ba don mutum ya shiga gargaran mutuwa wannan ko ya yi kalmar shahada ba ta amfana shi amma rashin lafiya da ya yi tsanani fanazara ila abihi wa huwa indahu yaron ya daga kai ya dubi mahaifin shi mahaifin nashi yana wurin shi yana zaune وقال له sai mahaifin nashi yace atai abal qasim kai ta'a ga baban qasim saboda duk ba yahudi ya san annabi gaskiya ne amma me ya hana su bi Allah yace hasadan min indi anfusihim hasada ce dan me Allah zai saukar da sako ga larabawa su ga su suna ganin hum sha'abullahi al-mukhtar su ne zababbu cikin halitta Allah har su ne wa Allah ƙarya suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoya Allah sai suke ga yaushe Allah zai saukar da wahayi ga wani sai suka ki don haka fa aslama yaron ya musulunta فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول النبي فتينا cewa الحمد لله الذي أنقذه من النار mun gode wa Allah da Allah ya fitar da wannan yaro daga wuta muhallin shahid a ciki shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin kirayi wannan yaro zuwa ga addinin musulunci kai ma abin da zaka yi kenan ka kyautata mishi kana mutunta shi kana kyautata mishi kana mutunta shi ranar da ka zo ka ce mishi ya musulunta kai tsaye zai musulunta amma sai zama kai ne ogan shi a office ka zalunce shi tun daga wajen abin da yake wajibi a kanka ka yi mishi kai kanka na matsayin kai ne oga kai ne shugaban shi tun daga haƙƙin shi na ofis albashin shi da duk wasu 'yan kuɗi nashi ka dakile mishi ko ka dakatar da su ko ka kifar da albashin su sai bayan watanni uku ma'aikatanka ne ka je can kana harkokinka da waɗannan kuɗi sai daga baya ka zo ka biya su rana ɗaya kuma sai ka zo la ilaha illallah a musulunta ai ba haka ake ba ba cewa ake a musulunta ba sai an yi aiki na gari tukuna sannan sai ka ce mutum ya musulunta sahabbai na daga cikin al'ada su aka ce in sun je gari sai su ce mutane ku kokari ku zama irin mu yanzu wanda musulmi zai daga kanshi ya ce kafiri kai kokari ka zama iri na irin ka macuci madamfari mai sama da fadi yaushe ba ka yi kururuwa da irin wannan to ya kamata mutane sai su gane wannan ɗabi'a in ka kyautata ɗabi'a ka gare su kana zagin shi kana zindima mai ashar kana cewa arnan banza arnan wofi wannan ba zai sa ya musulunta ba kai ne shugaban shi sai ka aike shi ya kiliyarin wasu kuɗi ya kautar da wasu kuɗi na gwamnati ya zuba maka account sai ka aike shi da daddare je ya ɗauko maka yarinya sai ka ɗauke shi ya je siyo maka giya ya zuba maka a fridge gobe kuma sai ka ce ainihin ku ne manyan musulunci waɗanda dai ba su san ka da wannan halin ba suna nan suna ganin ka a babba amma shi wannan rawanin ba rawanin yake kallo ba shi yana kallon ka mutumin banza ne kuma ka ce ya musulunta ya musulunta ya zama irin ka menene na musulunci wanda kai ka shi yake ainihin sabawa wanda kai baka irin shi shi yasa kyautata ɗabi'a in ba haka ba waɗannan yahuda da annabi ya zo madina sun neme shi da masifa yaki suka neme shi da yaƙi yaƙi suka neme shi da ainihin su kashe shi babu irin yadda ba su nema ba daga ƙarshe da suka ga kyautatawar da yake shine suka aiko da ɗansu fa dan Allah ka ba da ɗan ka ɗa ba bawa baka ce je wanke wanke rinka kai jajjage yana kai nika kai ka san shi dan kaga alheri ne to annabi duk wanda ya zauna da shi wallahi sai da ya shaida mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انا وامي من المستضعفين عبد الله بن عباس yace da ni da mahaifiyata muna daga cikin mutane masu rauni saboda Abdullahi dan Abbas a lokacin zaman Makka baban shi kafiri ne baban shi shine al-Abbas kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne amma uwar sai ta musulunta wato matar Abbas sai ya zama shi dan sai ya bita akan addinin musulunci to muhalli shahid na Bukhari kenan kaga yanzu wannan dan da zai mutu za a yi mishi hukuncin uwar shi musulma ce dan haka sai ai mai sallah kenan ana minal wildani yace ni ina daga cikin ƙananan yara wa ummi minal mustad'afina wa ummi minan nisa'i wata kuma tana daga cikin mataye masu rauni to daga baya shine a lokacin da aka je yakin badar shine abbas na daga cikin dattawan da aka kama a yaƙi tsakanin annabi da mutanen maka dama abu sufiyana ya faɗi a hadisin farko na bukhari farko farkon hadisi da aka tambayi abu sufiyan yaya kun taɓa yaƙi da wannan mutum da ya zo ya ce annabi ne ya ce eh yaya kuka ga yaƙi da shi sai ce ɗiban guga ne ma'ana ya ja wata ran mu ja wata ran ya nasara kan wata ran mai nasara kan shi an je yaƙin uhudu aka kashe wa annabi jama'a saba'in haka zo yaƙin badar annabi ya kashe musu saba'in kaga an yi daidai wa daida kenan to aka kashe saba'in kafirai sannan sai Allah ya ƙara wa annabi riba akan nasu kuma ya kama mutane a hannu kamammun yaƙi mutum saba'in to daga ciki akwai wannan kawu nashi Abbas Abbas aka nemi ya biya fansa ya ce zai biya fansa kan shi da kuma wani ɗan ɗan uwan shi Aqil to garin neman ya biya fansan ne ya ce ba shi da kuɗi zai yi wayau shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka tuna sanda za ka taho yaƙi ka kira matarka ummul fadli har ɗaka ka bar mata kuɗi ka ce waɗannan kuɗi ki ajiye idan an kashe na auren yaƙi da ke da 'ya'yanki ku ci sannan yanzu ka zo ka ce ai maka arziki baka da kuɗi nan da nan sai buɗe baki ya kalmar shahada saboda ya tabbatar inda annabi ba Allah ke magana da shi ba babu yadda za a iya san wannan sirrin sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب قال ابن شهاب آه ابن شهاب الزهري سرك ما لم يتي يصلى على كل مولود دون لا يموت ذا أي مش صلى متوفى متكر يموت وإن كان لغية كودا أور شكار وشي to za a yi mai sallah anan ibnu shahab na faɗin wani hukunci ne ma'ana sallah tana nan akan ainihin duk ɗan da ya mutu matuƙar dai wannan ɗa uwarshi da uban shi musulmi ne ko uwayen shi ai uwar shi musulma ce uban kafiri ko uwar shi ainihin wato kafira ce uban shi musulmi ko da ɗan karuwa ne yanzu hukuncin sallah akan musulmi ake magana ba akan ya halatta ai wa ɗan karuwa sallah ko bai halatta ba yanzu ba wannan hukuncin ake ba yana cewa ne duk ɗan da ya mutu to za a yi mishi sallah ko da ɗan nan uwar shi karuwa ce min ajli annahu walida ala fitratil islami saboda an haife shi akan addinin musulunci yadda i abuwahu islama aw abuhu khassa saboda uban shi da uwar shi suna da awasu musulmi ne ko kuma uban shi kadai yana da awashi musulmi ne wa in kanat ummihi wa in kanat ummuhu ala ghairil islami ko da uwar shi ko ba musulma bace matukar dai uban shi musulmi ne za a yi mai sallah kuma matukar uwar koda ga ta kafira kuma ga ta karuwa kaga abu biyu kenan ya halatta za a yi sallah idan ta halla sarihan in dai ya fado wurin fadowar shi duniya ya zan yayi kuka ko atishawa ko hamma ko shakuwa ko motsin da ke nuna alamar rai sulli alaihi sai a yi mai sallah wala yusalla ala man la yastahillu min ajli annahu siqtun amma duk dan da ya fado bai yi kuka ba bai yi hamma ba bai yi shakuwa ba babu alaman motsin rai ba za a yi mishi ainihin sallah ba domin kuwa ya zama bari kenan to wannan ainihin magana ta al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri baki ɗaya tana buƙatar a dawo a dube ta ta fanni biyu fanni na farko shine hukuncin yi wa ɗan karuwa sallah ɗa dai na karuwa annabi ya yi mishi hukunci a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dauda suka ruwaito annabi ya ce waladu zina sharru salasa ɗan zina to sharri ne na uku uban shi sharri uwar shi sharri shi kuma sharri sai malamai suka ce to wannan hadisi ai zahiri kuma yana karo da qur'ani inda qur'ani ya ce wala taziru wazratu wizra ukhra wani bai ɗaukar laifin wani menene laifin wannan ɗa da karuwa ta haifa wanne laifi ya yi shin inda an ba shi zaɓi cewa ya biyo ta hanyar karuwa zai zaɓa ashe ba shi da laifi to me yasa ya zama sharri na uku malamai suka ce duk hadisi in ya inganta babu rikici a kai ana nufin matukar ya taso ya gaji uwar shi da uban shi to ya zama sharri na uku wanda kuma da wahala bai gada ba me yasa saboda ga alqur'ani yana bayyana mana dangane da maryam maryam lokacin da ta riko annabi isa ta taho suna kallanta sai suka ce ma kana abukim ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ubanki ba dan banza ba uwarki ba karuwa ba ina kika zo da ɗa ba uba malamai suka ce kaga alqur'ani yayi ishara ashe dan banza ke haihuwar dan banza karuwa ke haihuwar karuwa ku dubi uslubin qur'ani ke ubanki ba dan banza ba da ubanki dan banza ne kika zo da dan shege sai ce shikenan banza ta haifi wofi ke uwarki ba karuwa ba da sai a ce ba mamaki to ashe wannan ya nuna in ɗan ya taso ya gaje su to shine wancan hadisi ya tabbaka a kan shi cewa ɗan zina ya zama sharri na uku in ko bai gaje su ba babu laifin shi dama ya kamata a fahimci wannan to ashe in ka gane wannan ta wannan fuskan ne aka ce yi wa shi yaron sallah babu laifi domin shi yaro ya zo a matsayin musulmi ne kuma shi karuwancin nan ba laifin shi bane biyowa ta wannan muguwar hanya ba laifin shi bace to amma sai aka ce saboda an samu annabi na kyamar yi wasu mutanen banza sallah na daga cikinsu masu taurin bashi mutumin da ya kashe kanshi da waɗanda dai suka aikata wani mummunan abu sai aka ce to a ƙarƙashin haka babu laifi mutanen kirki masu mutunci daga cikin malamai su janye jikinsu sai a tattaro waɗannan masu yini gidan karuwai yan daudu ne kawalai ne yan iska ne sai a tattara su susi wa wannan ɗan shegiya sallah ina fatan jama'a sun gane amma akwai zuban mutunci a ga manyan malamai manyan limamai yadda suke taruwa a soran ɗaura aure kuma a ga sun taru a ƙofar gidan karuwai me ya kai su a ce sun je sallar gawa babu wanda zai fahimci karatun da za a fassara jama'a mun gane wannan da kyau ko dan haka sai malamai suka ce kaga ashe asali in aka samu yan daudin nan da kawalan nan suka yi wa yaro sallar wajen cin sallah ya faɗi daga kan musulmi kenan ko nauyin sallah ya faɗi haƙƙin sallah ko to shi kenan kuma kaga an jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya sallah dai an yi masu mutunci kuma mutuncin su bai zube ba ina fatan mun gane abu na farko da zamu duba akan wannan magana kenan abu na biyu cewa yaro sai in yayi kuka ake mishi sallah na yi bayani a jiya duk da bamu ɗauki karatun jiya ba cewa haƙiƙanin al'amari yaron da ainihin ya faɗo duniya matuƙar ya yi wata hudu a duniya to ko ya yi kuka a ciki matuƙar ya ainihin yi wata hudu a ciki ko ya yi kuka ko bai kuka ba in da ya faɗo to za a yi mai sallah me yasa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfa thumma yakunu kaza kaza har dai zuwa ƙarshe annabi yace ɗaya daga cikin ku ana tattara halittar shi kwana arba'in ya zauna ɗigon maniyi bayan kwana arba'in ya rikide ya ainihin zama gudan jini ya sake arba'in bayan wata kwana arba'in ya rikide sai kuma ya zama gudan tsoka ina ma'ana gudan tsoka a wannan lokacin ya zama cikakken mutum kenan arba'in so uku shine wata hudu kwana ɗari da ashirin an gane wannan da kyau ko annabi ya ce sai a turo mala'ika ya hura mishi rai ya rubuta arzikin shi ya rubuta ajalin shi ya rubuta dan wuta ne ko dan aljanna malamai suka ce duk cikin da ya wata hudu wannan ciki an hura mai rai ko da yaron ya faɗo matacce to ka tabbatar daga baya ne ya mutu don haka za a yi mai sallah dan dama matacce ake wa sallah to ya mutu kenan a ciki dan haka ba sharadi bane sai yayi kuka ko yayi alamar motsin rai hadisin da ya zo da wannan kaidin a wajen sallah bai inganta ba inda hadisin ya inganta shine a wajen gado idan yaro ya faɗo a ce uba ya mutu jaririn da aka tashi haihuwa an bari da ciki da aka tashi haihuwar shi sai ya faɗo yana faɗowa sai ya kuka ko shakuwa ko hamma ko atishawa ko motsi sannan nan take a cikin jini kuma sai ya mutu wannan za a raba gado daidai wa daida da shi da duk wani babban wanshi da ka sani matsayin namiji in mace ce matsayin mace sai a baiwa ainihin uwar shi sai ta zan ita ce magajiyar shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan ya kamata a kiyaye in yayi motsi ko alamar rai sannan ya mutu bayan haihuwar shi to zai ci gado in kuwa bai ba to babu gado gaba daya amma sallah ita ko ya yi motsi ko bai yi motsi ba matukar ya cika wata hudu a ciki za a yi mai sallah karanta littafin ahkamul jana'iz to wata matsala da aka yi tambaya dangane da alkhunfi alkhunfi asali kalma ce daga khanasa ma'anar khanasa wanda ya tawaya ragu wanda ya zama malalaci to akwai 'ya'yan da ake haihuwarsu sai su zama khunfi khunfi shine wanda za a haife shi da surar namiji da surar mace in an kasa gane al'amarin shi shine ake cewa almushkal ya zan mai rikici kenan an kasa gane namiji ne ko mace amma an gane namiji ne amma gashi da wasu halittun mace a jikin shi duk da haka sunan shi kunfi in an gane mace ce ga surar maza jikinta duk da haka kunfi amma in an kasa shi ne sai a ƙara da kalmar almushkal ko almushki sai a duba akwai hanyoyin da malamai suka faɗi waɗanda ake ganewa na farko dai tukuna abin da ya kamata don a iya tantancewa shine a bashi ya balaga a bashi ya balaga sannan sai a fitar da hukunci a kan shi in ya balaga gemu ya fito nono ya fito to kaga a wannan hali an shiga rikici domin da da aka haife shi ga azzakari ga farji sai zan azzakarin ke fitar da fitsari farjin bai fitar da fitsari sai a karkata akan cewa to wannan namiji ne sai dai tsabbara Allah ce da tsarin Allah ya sa ya zo da kuma farji tunda farjin bai aiki to amma sai zama in yana fitsari azzakarin da farjin duk su ne gaba daya sai a duba wanne ne ke fara zuwa sai aka ga fitsarin na fara zuwa ta azzakarin sannan ya biyo ta farji sai a ce to namiji ne a'a sai zan gaba daya duk da farjin da azzakarin lokaci guda suke fitsari to sai a bashi ya balaga da ya balaga kuma sai nono ya fito kuma gemu ya fito to kaga ya sake saka mutane a rikici na gaba malamai suka ce duk da haka ne akwai yadda za a bincika sai a duba shin nonon nan da ya fito nono sosai nono mai laushi irin na ya mace ko kuwa dai kururu ne ya fito kamar ƙari sai zan a kururu ne kamar ƙari sai a ce to fitowar gemun nan ta bayyana cewa gaskiya namiji ne shi domin wannan nono ya fito ba lafiyayyen nono ba to amma sai zama nonon ya fito lafiyayye kuma ainihin wato gemu ya fito lafiyayye duk suna girma tare sai kuma a sake komawa ƙasa a ga shin in wata ya yi yana yin al'ada sai zan yana yin al'ada duk wata sai a karkata akan cewa to mace ce a'a to sai zama babu al'ada kuma to kaga har yanzu yana nan a mai rikici ko to a nan ne malamai suka ce to duk in abu ya daga dai to sai a koma sai a kirga kasusuwan haƙarƙari ƙashin haƙarƙari na dama namiji guda goma sha takwas ne na hagu guda goma sha bakwai ne in aka samu haka to namiji ne in aka samu saɓanin haka mace ce to mataki na ƙarshe kenan ɓangaren dama a samu sha takwas ɓangaren hagu a sami sha bakwai to sai a ce namiji ne in aka tashi bashi gado a bashi a namiji duk in aka tashi ɗinka mai rigar sallah a ɗinka mai ta maza duk abin da za a yi na maza za a yi mun fahimci wannan da kyau a'a to sai aka ga duka kasusuwan nashi sha takwas takwas ne ko duka sha bakwai bakwai ne sai a ce mace ce wannan na aure zai aure yi zai aure eh suna ai shine lokacin da ya tabbata sai a zaɓi sunan da za a sa mai ko a sa mai delu ko a sa mai bello to ai dama shi yasa malamai suka yi saɓani in ya zan mahaifin shi ya rasu wajen raba gado ya za a yi wasu suka ce abin da za a yi sai a ainihin dubi rabin gadon namiji da rabin gadon mace sai a haɗa mishi misali namiji daga cikin magada an ba su naira talatin talatin mata daga cikin magada an ba su naira goma sha biyar biyar to sai a ɗauko naira sha biyar nan nan a ɗauko naira bakwai da sile biyar sai a haɗa mishi sai a bashi suka ce in ba haka ba lallai to sai dai ko a karkata ga me aka tabbatar to wannan sai ya balaga ina fatan mun gane waɗannan da abubuwa ne wallahu alamu yanzu saboda yadda ci gaban ilimi ya bayyana abu ne mai sauƙin aka haifi yaro za a iya ganewa tun yana ƙarami saboda harkokin ilimi na bature za a iya zuwa akwai na'urori da za a bincika sai dai kasashen mu kuma alhamdulillah akwai karancin waɗannan abubuwa masha Allah kai mun fahimci wannan da don ba a ce alhamdulillah ba sai a ce masha Allah haka Allah ya so mun fahimta amma turawa da an haifi yaro mai irin wannan cikin dan lokaci za su akwai na'urar da za su sa shi dan su tantance shin ya karkata ga namiji ne ko ga mace hatta ga wannan daukan hoton kirjin nashi ba a iya ainihin ganewa abu ne mai sauki insha Allah amma dai a kaddarawa in haka ta faru to waɗannan su ne ainihin matakan da za a bi kuma aure zai iya yin aure ya danganta ga inda ya karkata har na daga cikin murajihad ma malamai suka ce in ya zama an ga farjin na haila to ya tabbata cewa mace to shi kenan sai ainihin aurar da shi a mace to zai haihu kenan to ya za a yi daga azzakari kuma eh to shi tun da mijin ya ji ya gani shi kenan ya san yadda zai yi ka ga yanzu sai dai a tafi ga operation kenan a datse azzakarin kuma nono a bashi a yi ta aske gemu kuma kai kuma a yi ta shampo don yi tsawo Allah ya kiyaye duk wannan na daga cikin jarabawa dan dai Allah ya nuna ya isa akan komai kwarai da gaske shi haƙarƙarin mata yana zama daidai wa daida ne ko dai zama sha takwas takwas ko kuma ya zama sha bakwai bakwai to amma na namiji lallai na dama zai zama sha takwas wannan zai zama sha bakwai insha Allah ya kuma ya zama ɗaya a'a ban san ingancin wannan magana ba ana cewa wai wajen saduwar iyayen ne wai mani ya zama ɗa a to masu kimiyya ne to sai a bincika ban san ingancin magana ba Allah ya kiyaye to dai kun ji wannan sai ibnu shihabin yace fa inna aba hurairata radiyallahu anhu kana yuhaddithu qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra ya sai shi ibnu shihab yace saboda malami na abu huraira ya kasance yana karantar da mu karatu cewa nashi malamin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama karantar da shi cewa ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra babu wani da sai da ya zan ana haihuwar dan akan addini ne da tabi'a ta gari wa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi iyayen shi ke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasari kirista aw yumajjisani ko su mai da shi ba maguje ko ba majushi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a kamar dai yadda dabba take haihuwar lafiyayyar dabba tinki har ta haifi ya sai ka ganta lafiyayya annabi yace hal tuhissuna fiha min jad'a kun taba ganin an haifi dabba da yankakken kunne a wata riwaya sai yace sai dai ku ne kuke yanke mata kunna amma duk inda kaga tinkiya lafiyayya aka haife ta daga baya ne ta karye daga baya ne take dange shi daga baya ne take kaza ma'ana haka to duk ɗan da ka gani an haife shi lafiyayye aka haife shi daga baya ne gurɓacewa aqidar iyayen shi ita ta gurɓata tashi aqidar ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه سنن سي أبو هريرة جاء يا هجة دا إتتشوا فطرة الله التي فطر الناس عليها هل ترى الله كي ود الله يمتاني أكنت الآية هزوا آية قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة da Allah masu surutun nan su dan yi hakuri jama'a annabi yace babu wani da sai da ya zan ana haihuwar shi ne akan addini fa abwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi iyayen shi ke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko kuma ainihin su mai da shi ba maguje kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a kamar yadda dabba ke haihuwar lafiyayyar dabba hal tuhissuna fiha min jada'a kun taba gani shine ma'anar hissu anan shin kun taɓa ganin an haifi dabba wadda take da dabatsan kunne sun mai kulu abu hurairata radiyallahu anhu sa'annan abu huraira sai ya ce fitratan lahi lati fataran nasa alaiha halittar Allah kenan wadda ya halicci mutane a kanta addini kenan duk dan an haife shi akan addini ne imam bukhari yana hujja da wannan ne akan cewa ashe duk dan da aka yi wa sallah in ya mutu in bai balaga ba ba ai laifi ba kenan tunda an haife shi akan addini ne la tabdila li khalqillahi babu wanda ya isa canza halitta Allah ذلك الدين القيم wannan shine addini tsayayye mai daraja mai kakke a wurin Allah Imam al-Bukhari yace babun idza qala al-mushriku 'inda al-maut la ilaha illa Allah idan kafiri mushriki bayahude kirista ba ma guje kowane iri in dai kafiri ne ya zo mutuwa ya faɗi la ilaha illallah shi kenan ya zama ɗan aljanna ranar alkiyama jawabin babin kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko la ilaha illallah ba karamar kalma ba ce manzon Allah ya ce duk mutumin da ya faɗe ta ya tsara jinin shi ya tsara dukiyar shi ba za a taɓa jinin shi ba ba za a taɓa dukiyar shi ba sai annabi ya marmaza ya ce illa bi haqqiha sai dai kuma in ya taɓa haƙƙinta ina ma'ana haka sai in ya warware ta kenan ku gane wannan da kyau sannan faɗar la ilaha illallah kaɗai bai isar maka sai in ka shaida ina ma'anar shaida ba ka iya shaida kuma sai abin da ka sani wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina ba za ka taɓa iya cewa ka shaida kaza sai in da ma ka san shi ya kamata mutane su san wannan sannan na biyu ka sani la ilaha illallah matukar mutum ya faɗe ta ko a wurin yaƙi ne to kar ka fassara shi da cewa ya faɗa dan ya tsara kanshi ne eh ka ɗauka dama ya faɗa dan ya tsara kanshi ne ai dama annabi ya ce ita ke tsara mutum daga a taɓa duke shi ko jinin shi ba shi kenan ba ya tsara kan nashi kenan dan haka wani sahabi mai suna usamatu ya tasa wani kafiri a gaba kafirin yana la ilaha illallah ina sai da ya kashe shi yanzu yana ga annabi cha yake gwaninta yake annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba ni ba ka yace ya manzo Allah ya faɗa ne dan ya tsara kanshi yace ka tsaga zuciyar shi to jama'a la ilaha illallah ba karamar kalima bace wata rana annabi Musa ya ce ya Allah ka bani wani zikiri wanda zan rinka yi Allah ya ce ka ce la ilaha illallah annabi Musa ta yake wannan an fara wata shimfiɗa ne tukuna ta za a faɗi zikirin ka ce la ilaha illallah ta isar sai ya ce ai duk kowa la ilaha illallah yana faɗi gama gari ce sai Allah ya ce kai Musa la ilaha addu'ar da ma'ana la ilaha illallah sai ta rinjaya katin da ke dauke da ainihin duniya sama da ƙasa da abubuwan da ke ciki tare da cewa kati ne kawai aka yi rubutu a jiki saboda girman darajarta jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to bari mu ji jawabi akan wannan babi Imam al-Bukhari yace haddathana Ishaq akhbarana Yaqub ibn Ibrahim qala haddathani Abi an Salih an ibn Shihab qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyib an abihi Sa'id ibn al-Musayyib yau bai karbo wannan hadisi daga Abu Huraira ba yau daga baban shi ya karbo ashe baban shi shi ma malami ne annahu akhbarahu shi al-Musayyib ya baiwa Sa'id dan Musayyib labari cewa annahu lamma hadarat aba talibin alwafatu yayin da mutuwa ta zo wa abu talib abu talib wan uban annabi ne sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya sai dai mahaifin annabi shine ɗan auta a ɗakin nasu mun fahimci wannan a cikin dukkanin ƴaƴan abdul mutallib to abdullahi mahaifin annabi shine ɗan auta shine karami amma irin su abu lahabi da sauransu yayyan uban annabi ne amma uba suka hada da mahaifin annabi kawai uwa kowa da tashi to amma shi abu talibin wan ainihin wato uban annabi sallallahu alaihi wasallama ne uwa ɗaya uba ɗaya to shine aka ce yayin da mutuwa ta halarto mishi ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fawajada indahu aba jahl ibn hisham ibn hisham wa abdullah ibn abi umayya ibn al-mughira sai annabi ya samu wasu manyan kafirai sun rogo da gudu sun zo su tare shi da abu jahal da abdullahi dan ainihin abi umayya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب منذ أن الله سيمر مزي شيء كاونش أبو طالب يا عم يا كاو wannan ya nuna duk kafircin mahaifinka duk kafircin kawunka sunan shi kawu sunan shi baba yanzu gashi kafiri ne wannan amma manzo Allah bai ce ya Abu Talib yace to kafirin banza kafirin wasi ba haka ake musulunci ba jama'a addinin musulunci ba addinin yan iska bane duk wanda yake son ya iskance ya tafi kulab kada ya shiga musulunci yanzu kafiri ne wannan mutum amma manzo Allah bai ce to kafirin banza kuma a'a sai ce ya kawo duk da kafircin shi yana nan kawun ka duk da kafircin shi yana nan uban ka dan haka ladabin da ake uwa da uba zaka yi mishi da ya taba haƙin Allah ne sai ka ce a'a Allah yake wa wasainal insana bi walidayhi husna mutum Allah yake muna jan kunnen ka ka kyautata wa iyayenka amma fa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun in suka nemi rikici da kai ka shiga inda baka da ilimi Allah ya ce fala tuti'huma nan take Allah ya ce kar ka sake kai musu ta'a amma fa nan take sai Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa duk kafircin iyayenka ka kyautata musu a duniyar nan sai ce wattabi sabila man anaba ilayya kuma ka bi hanyar waɗanda suka koma gare ni annabi Ibrahim mahaifin shi kafiri ne ya yayi da nashi mahaifin Allah ya ce kai koyi da shi jama'a mun gane wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyoyin waɗanda suka bi ni suka koma gare ni in mas'ala ta same ka sai ka ga wannan mas'ala ga wani annabi da ta taba samu da ta same shi shi yaya yayi to ka bi wannan hanyar jama'a mun gane wannan da kyau ko shine sai ya ce ya amma ya kawo qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallahi wannan kalmar la ilaha illallah ita ce zaka faɗa in yi maka shaida a wurin Allah cewa kai musulmi ne in ka manzon Allah ya shaida ka a wurin Allah ka wuce ka hai فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية وأن من ينكا في رجل بيو أبو جهل دا عبد الله بن أمية سكتي يا أبا طالب هبا أبا طالب هبا هبا أترغب عن ملة عبد المطلب yanzu nan za ka kyamaci millati abdulmutalibi hanyar babanka abdulmutalibi za ka kyamaci hanyar babanka ka bi hanyar ɗanka ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه منذ الله بيغشي بينا فدا مي wannan kalma wa yaudani bi tilka maqala su kuma suna maimaita mishi wannan muguwar kalma hatta qala abu talib akhira ma kallamahum har dai karshen maganar da abu talib ya musu yace huwa ala millati abdul muttalib yana nan akan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah yake fadan la ilaha illallah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka ni kuma na rantsi da Allah zan ta roƙan maka gafara matukar ba hana ni akai ba fa anzalallahu ta'ala fihi sai Allah ya saukar da aya su kutun da guda akan annabi da kuma Abu Talib yace ma kana lin nabiyyi al aya aya ta 113 cikin suratul tauba ma'anarta ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم bai halatta ga annabi da duk wani mumini ba ya koma yana roƙawa kafiri gafara bayan ya tabbatar da cewa wannan kafiri dan wuta ne ta yaya za ka gane cewa dan wuta ne in ya mutu akan kafirci jama'a mun gane amma in bai mutu akan kafirci ba za ka rinka mishi fatan Allah ya sa wane ya tuba kuma Allah ya gafarta mai kaji sharadi Allah ya sa ya tuba sannan me gafara ta zo in ku ya mutu akan kafirci to shikenan ta iya yiwa ta ce to ai annabi ibrahim yayi wa alƙawa yayi mahaifin shi alƙawarin zai roƙa mai gafara sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu annabi ibrahim ma alƙawari yayi wa mahaifin shi da yake fa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan roƙi ubangiji na ya gafarta maka ubangiji na ya saba share min hawaye don haka in na roƙe shi zai share min hawaye akan matsalarka amma me Allah ya ce فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه da annabi Ibrahim ya gane cewa mahaifin shi ya mutu a matsayin makiyin Allah shi kenan sai baran-baran da shi bai sake waiwayar shi ba aka ce sai ranar alkiyama Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisi sahihi annabi ya ce annabi Ibrahim yana cikin tafiya a dandalin kiyama sai ga mahaifin shi an yi kasa-kasa da shi an ci kurkuɗa shi fuskar shi ta yi mutsu-mutsu sai ke ta abin da na gaya maka nan take sai kuma uban sai ce to ai yanzu na tuba ba zan sake saba maka ba shi kuma annabi ibrahim sanyin zuciya ce da shi a nan duniya yake addu'a wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim Allah duk wanda ya bini nawa ne wanda ya kini kuma Allah kai ne gafara ne dan Allah dubi fa wanda ya bini nawa wanda kuma ya ki kai kuma gafara ne mai rahama ne kaga ina ma'ana haka ko da yaƙi in dai da halin a yi mishi gafara a yi mai mun fahimci wannan da kyau jama'a to annabi ibrahim yana da sanyin hali don haka uban na cewa ya tuba sai annabi ibrahim ya ce allah ga mahaifina ya tuba ya ce ba zai sake kafirci ba shine annabi ya ce sai a ɗauko kura kura dai wannan dabba da ka sani sai a ɗauke ta a mutsutsuka ta a ƙasa kamar yadda aka mutsutsuka mahaifin shi sai a kama ta a yanka ta sai a wurga ta wuta sai ce annabi Ibrahim yayi gaba ya wuce mas'alar ta fi ƙarfin shi ma'ana yadda aka yi wa dabban nan haka za a yi wa mahaifin shi kenan in ka sake aka je lahira to mas'ala ta ƙare dan aljanna ne kai dan aljanna ba fashi dan wuta ne kai ba fashi dan haka duk wanda zai maka arziki duk wanda zai maka alfarma duk wanda zai maka alheri ya maka a nan duniya in kuka je lahira ba zai maka ba mutum ya ce in an je lahira zai saka ka aljihun malin malin yana yaudarar ka ne ya baka jalin naira dubu biyu a nan ya fi Allah dan a lahira ba a tashi da wando balle malin malin ya kamata kowa ya fahimci wannan jama'a a nan duniya ya mallaka ka mallaka malami yana da miliyan ɗari kai kuma jalin ka ya karye ba zai kawo dubu ashirin ya baka ba amma sai ranar kiyama sai ya ce maka ai babu komai kai dai ka ci gaba da hidima Allah ya kiyaye jama'a wannan a takaice imam al-bukhari ya yi hujja da shi dan ya nuna mana cewa in har kafiri ya faɗi la ilaha illallah ya cika da ita shikenan wannan kafiri insha Allah ta'ala zai shiga ainihin aljanna to abin mamaki shine wannan kafiri da kake ji shine abu talibin wanda dama dai annabi sallallahu alaihi wa sallama mahaifin shi abdullahi ya rasu tun yana ciki da mahaifin shi ya rasu aka haife shi uwar shi tana rike da shi mace ba ta iya rikon ɗa dole sai an tallafa mata kakan shi Abdul Muttalib ya tallafa mata yana rike da shi bayan lokaci shi kuma ya rasu sai ya zama tun daga wannan lokaci har annabi ya shekara arba'in da wani abu aka fara mai wahayi yana hannun wannan dattijo Abu Talib Abu Talibin kafiri ne bai musulunta ba amma tun a jahiliya shi ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san manzon Allah ba mutumin banza bane in ya dubi fuskar shi sai rinka rera mishi wata waka wadda tun a jahiliya in mas'ala ta mas'ala sai suke tasa annabi a gaba in Allah ya ɗauke ruwa sai su tasa shi a gaba sai su wuce suna roƙon Allah ka shayar da mu ruwa saboda darajar fuskar wannan yaro tunda maguzawa ne ba ruwansu tawassuli ko ma da me za su yi saboda haka nan da nan sai ruwa ya zo sai ka ji abu ɗalibin yana wa annabi waka yana wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi shimalul yatama ismatul lil aramili yace ga kanan fari kar da kai ana roƙon Allah ya shayar da mu ruwa saboda albarkar fuskarka sannan sai ce shimalul yatama manzon Allah uban marayu ismatul lil aramili manzon Allah gatan duk wata mace da ta rasa gata mijinki ya mutu mijinki ya samu matsala kaza kaza duk inda matsala ta same ka manzon Allah shine gatan ka wannan tun a jahiliya kenan da wannan abubuwan fa Khadija ta duba lokacin da annabi ya dawo gida yana makyarkita ya ga mala'ika yana ina tsoron kada kwakwalwata ta samu taɓuwa aljani ne na gani kaza kaza tana cewa ka natsu Allah ba zai taɓa cutar da kai ba ita yaya za ki faɗi haka ta ce kana sadar da zumunci kana taimakon marayu kana agaza gajiyayyu kana kaza waɗannan abubuwan khadija sai ta lura duk mai yin su mutumin kirki ne Allah ba zai ci amana shi ba to tun a jahiliya shi manzon Allah tabi'un shi kenan sallallahu alaihi wasallam to wannan dattijo ana nan yana rike da shi annabi yazo ya fara wa'azi ya kira shi ya ce to ni addinin ka ba zai yi in bi ba don in na bi zan yi abin kunya har annabi yakan yi kuka akan haka wani lokacin sai annabi ya fashe da kuka sai wannan kawun shi ya tambaye shi me yasa kake kuka sai ya ce saboda na zo da alheri kai ne mutumin da ya fi dacewa da ka ci moriya alheri nan fiye da kowa kuma kai ka ki yarda da abin sai ya ce ai kai hakuri ko da ban yarda da abin ba ai ba na faɗa da kai akan shi sai yake mishi waka yana cewa wallahi lan yajidu ilayka bi jam'ihim hatta lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka ghadabatun yace ka ci gaba da al'amarin wa'azinka ba wanda zai kawo maka cikas ni ba za a samu dama taba ka ba sai dai ina jina a kabari aka ce kullun ya raka annabi ka'aba ya je wa'azi shi bai musulunta ba kuma dattawan makka ba ku musulunta ba amma ku bari a yi wa'azi mana in ku ba kwa so wani na so in mu ba ma bi wasu za su bi ai tunda duk ba a haɗu akan kin abin ba to a faɗa mu da muka taurare mu ci gaba wasu kuma su karɓa wannan na daga cikin siyasar abu talib in lokacin sallaye yana da 'ya'yan shi manya guda biyu da ummu hani da ali dan abi talib sai ce ku tashi ku je ku yi abin da dan uwanku yake yi to ana nan sai al'amari ya tsanani jama'a mutanen makka sai kawai zalunci ya zalunci sai suka ce kai su ba su yarda ba ko dai Muhammad ya daina wa'azi ko kuma a san wadda za a yi. To shi ne nan na zo da wani babban littafi na wani babban malami daga cikin manyan malaman aljami'atu salafiyya ta ƙasar Indiya mai suna Ar-Rahiqul Maktum bahsun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salatu a afdalus salatu wat taslim ma'ana wani babban malami ne mai suna Fadilatu Sheikh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi malami ne a jami'ar salafiya ta kasar India bari in ban mishi wuri ya ba mu wannan labari dalla dalla daga cikin wannan littafi nashi daga shafi na 128 yace nifaquz zulmi wal udwan wata yarjejeniya ta zalunci da ta'addanci yarjejeniya aka rubuta dan a cuci annabi da dangin shi yace ijtama'u fi khayfi bani kinana min wadil muhassab fatahalafu shawa mutanen Makka suka je ainihin wato a kama a ce tsingaya ko kuma wani yanki ko wani ainihin dandali na kabilar banu kinana daga cikin wadil muhassab fatahalafu suka haɗu suka yi alkawari na amana ala bani hashimin wa banil muttalib suka ce za su yanke duk wata alaka ta arziki tsakanin su da ƴan uwan uwa annabi da ƴan uwan uba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yunakihuhu suka ce daga yau babu sauran auratayya tsakanin su da ainihin dangin annabi na wajen uwa ko na wajen uba ba za su aura ba ba za a auren musu ba wala yubayuhum ba za su yi ciniki ba ƴan uwan annabi ba za su siya ba ba za a siyar musu ba ma'ana kukar da zaka kada a miya in ka shiga kasuwa ba za a siyar maka ba masarar da zaka ainihin aunar zaka auna ba za a ainihin aunar maka ba kai kuma in ka kasa ba za a siya ba wala yujalisuhum ba za a zauna tare da su ba duk inda ake zauna in annabi ya zo ya zauna wurin a tashi in wani dan uwan shi ya zauna wurin a tashi kuma in an gansa a zauna ba za a taya su zama ba wala yukhalifuhum ba za a yi cuɗeɗeniya ba za a yi hudda da su ba wala yadkhulu buyutahum ba za a shiga gidajensu ba wala yukallimuhum kuma mutanen maka ba za su sake magana da su ba hatta yuslimu ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lil qatl suka ce haka za mu zauna da mu da ainihin dangin Muhammadu har sai sun kawo shi dan a kashe shi wa katabu bi zalika sahifatan fiha uhudun wa mawasiq suka rubuta takarda akan haka wadda a cikin wannan takarda akwai alƙaura da zalunci a ciki Allah yaqbalu min bani hashim sulhan abadan suka ce kuma babu sulhu har abada daga dangin annabi da za a karba ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل aka ce duk halin kunci da ƴan uwan annabi za su shiga kar a tausaya musu har sai sun ba da annabi a kashe shi su kuma balarabe yana da kabilanci duk yadda ka ga ba sa son annabi din nan fa wannan rashin son isu isu ne kai da kake bare da za ka zage shi sai koda maka mari kuma shi ma fa bai yarda da shi ba saboda ya san a lokacin zagin ba da Muhammadu kake ba da shi kake don ka'ida in mutum ya zo yana zagin wani mutum da kake so a gabanka ba wancan yake zagi ba da kai yake inda wancan yake ya tafi inda yake ya san inda yake saboda haka ba sa yadda a ainihin ci mutuncin shi gashi sun haɗa kai qala ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yace yuqalu aka ce كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم ويقال نضر بن الحارث والصحيح أنه بغيض بن عامر بن هاشم wanda ya rubuta sakataren da ya musu aikin ya rubuta musu wannan takardar aka ce sahihiyar magana sunan shi baghidu dan amir dan hashim fadda'a alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fashallat yaduhu manzo Allah ya mishi baka addu'a kai ka rubuta takardar zalunci manzo Allah yake Allah ya shanye hannun shi sai hannun shi ya shanye sallallahu alaihi wasallama tamma hadha al-misaq malam yace shikenan aka rubuta wannan takarda ta yarjejeniya wa ulliqatis sahifatu ala jawfil ka'aba aka je aka rataye wannan takarda a cikin ka'aba fan haza banu hashimin wa banu al-muttalibi mu'minuhum wa kafiruhum illa aba talibin dukkan dangin annabi na wajen uwa da uba sai suka tattaru baki daya mu'minan su da kafiran su sai Abu Jahal shi kadai wa hubisu aka je aka tare su fi sha'bi Abi Talib sun shiga cikin wani tsurkuki daji suka koma bayan gari cikin ainihin wato ciyayi da bishiyoyi sai aka sanya wannan wurin ainihin wato kamar saura ko kuma wata tsingaya ta ainihin tsangaya ta ainihin abu talibi lailata hilalil muharram ran da daren muharram aka ganshi daren watan muharram ya abin nan watan muharram daren da aka ganshi a wannan ainihin rana a wannan dare suka je suka shiga daji sanata sab'in min al-bi'sa bayan shekara bakwai da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama sai malam yace salasatu awamin fi sha'abi abi talib sai da suka shekara uku a cikin wannan halin to ya suka yi wannan shekara uku washtadda al-hisar wannan kunci da aka tsare su a cikin su yayi tsanani wa quti'at anhum al-miratu wal madda aka yanke duk hanyar da kuɗi zai kai musu ko kuma abinci ba damar su sayar da kayan su a saya balle su samu kuɗi kuma ko da suna da kuɗi za su siya an yanke kada a kai musu abinci falam yakun al mushrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu makka wala yabi wala bai'an illa badaruhu fashtarahu duk abincin da aka shigo da shi makka sai mushrikan makka su ruga da gudu su je su siya da tsada dan ka a samu a kai wa dangin annabi su saya hatta balagahumul jihadu har sai da wahala ta kai wahala suka galabaita waltaja'u ila akli al-awraqi wal julud suka koma suna cin ganye suna cin fata ta mushe jama'a kafiran su da mu'minan su fa suka yadda akan in dai akan a wulakanta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ba su yadda ba don Allah ka ji irin wannan karfin hali wa hatta kana yusma'u min wara'i sha'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna fil ju'i aka ce ha ana jin ihun mata da yara saboda kuka in tsakar dare yayi wa kana la yasilu ilaihim shay'un illa sirran ba abin da yake kai musu sai a sirrance ba yadda abinci zai kai gare su sai a sirrance wa kanu la yakhrujuna min ash-sha'b li ishtira'i al-hawa'ij illa fil ashhur al-hurum ba sa iya fitowa dan su sai abinci sai watanni masu alfarma akwai wasu watanni guda hudu waɗanda duk abin da ake yi na yaƙi da bala'i a lokacin ko a jahiliya in waɗannan watannin suka shiga sai a dakata da watan rajab watan azumin tsofaffi da watan ainihin wato almuharram watan farko na musulunci da wannan watan da muke ciki watan zulqa'ada watan goma sha ɗaya da watan zulhijja watan goma sha biyu na musulunci waɗannan watannin haramun ne a yaƙi tun a jahiliya to tun da haka ne in wannan lokacin yayi sai su ɗan rinka fitowa wa kanu yashtaruna min al'ir allati taridu makka min kharijiha sai su je tun kafin ayarin ya shigo makka sai su tare dan in sun fita ba za a gansu a tare su ba tunda a wannan lokacin an bar komai ya gudana ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الاشتراء sai dai duk sanda masu haja suka taho kawowa mutanen maka sai su kokarin tarbe su sai su kara wannan hajar kuɗi dan dai kada waɗancan mutane su saya jama'a kun ga kafiran nan da gaske suke sun sa musu tattali ta wajen auratayya wajen kasuwanci wajen tattali wajen komai akan annabi sallallahu alaihi wasallama kadai abin da nake jawo hankalin mu wannan addinin da ka gani da haka aka fara shi ko to da haka zai karke da haka zai karke a yi taron dangi ba wanda yake kaunar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu nan an ajiye matsalar cewa ya zo da musulunci kadai abin da suke cewa ya zagi gumakansu wannan matsalar ita ake zuwa ake wa larabawa talla in ka ce ai mutumin kirki ne ku kuke ce mishi aminu a to ai sanda muke ce mai aminu lokacin bai fara zagin gumaka ba yanzu ku alloli yake zagi ina za a zauna lafiya kaza kaza kaza haka addini ya fara annabi ya ce bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba'i bako addini ya fara zai kare yana bako manzo Allah ya ce alherin Allah ya kai wa waɗanda ake ce musu baki sun zo da bakon addini وكان حكيم بن عزام ربما يحمل قمحا إلى أمته خديجة وأقوى wani mutum duk da kafiri ne amma Khadija mata annabi gwaggon shi ce wato yar uwar shi ce sai ibi alkama da daddare ya tafi ya sadada ya kai wa Khadija radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda wa qad ta'arrada lahu marratan Abu Jahal wadaran sai Abu Jahal ya je tara hanya Abu Jahal mugun mutum ne mugu ne saboda in musulunci ya tsaya su Abu Jahal ba su da abinci yan damfara ne an fi wannan ne in aka ce za a yi gaskiya ba za su ci abinci ba don haka duk yadda za su yi su hana musulunci sai sun yi fa ta'allaqa bihi liyam na abu sai ya tare shi ya ci kwale shi dan ya hana shi kai abincin fa tadakhala bainahum bainahuma abul bakhtari sai aka samu wani kafirin mai suna abul bakhtari sai ya raba su wa makkanahu min hamlil qamhi ila amatihi ya bashi dama ya rike mishi abu jahal din sai ya sadada sai je kai wa wannan gaguta shi alkamar wa kana abu talibin ya khafu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ka ji labarin mutanen maka ko to su kuma annabi da shi da waɗancan dangi nashi da aka tura su daji fa suna zaune me halin su to shi Abu Talib wato wan uban annabi yana taka tsantsan game da annabi dan kar kafirai su kawo farmaki da daddare fa kana idza akhadha an-nasu mabaji'ahum idan kowa ya kwanta daga cikin ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya amuru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yattaji ala firashihi sai shi Abu Talib sai ce ainihin manzon Allah ya zo ya kwanta akan shimfiɗar shi hatta yara zalika man arada ihtiyaluhu duk wanda ke da wani mugun nufi ga annabi sai ya ga annabi kirikiri ga inda ya ga annabi ya kwanta akan shimfiɗar kawun shi fa idza naman nasu idan duk mutane suka yi bacci amara ahada banihi aw ikhwanihi aw bani amihi fattaja ala firashi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan dattijo Abu Talib sai ya ce wa annabi ya tashi daga wannan shimfiɗar sai kira wani daga cikin ƴaƴan shi ko ƴaƴan ƴan uwan shi ko ƴan uwan shi sai ce kwanta a inda annabi ke kwance mun fahimci wannan da kyau ko wa amarahu an ya atiya ba'da firashihim shi kuma sai ce wa annabi ya koma shimfiɗar ɗaya daga cikin waɗannan da suka taso ina ma'ana haka duk wanda ya kawo farmaki zai kashe annabi sai dai ya kashe ɗan shi kenan ya yarda ya rasa nashi ɗan da ya rasa annabi jama'a kafiri ne wannan fa bai yarda da sallah da azumi ba amma kun ji yadda yake kare manzon Allah amma wallahi dan ka san manzon Allah fa ya isa a wurin Allah sai da Allah ya rangwanta wa wannan mutum azaba saboda ya taimaki manzon Allah balle kai kana sallah kana salati ake ka taimaki sunna ka ce a'a ga kafiri ya taimaka wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai rashin faɗan kalmar shahada nan shi ya kware shi da aljanna mafi tsada zai shiga jama'a mun gane wannan da kyau ko wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal muslimuna yakhrujuna fi ayyamil mawsim to annabi da shi da musulmi suna iya fitowa lokacin aikin hajji a fayal kaunan nasa su haɗu da mutane wa yad'unahum ila al-islami duk da haka fa jama'a aka ce a cikin ido ake tsauriya da jini a baka ake daurewa a tsittar da farin yau a cikin kuncin nan da suke ciki in lokacin aikin hajji ya tun a jahiliyar sai annabi ya fito shi da musulmi yana kiran jama'a jama'a ku zo ku karɓi musulunci dangi na qurayshawa sun ki karɓe وقد أسلفنا ما كان يأتي به أبو لهب ما لن يتي موتو لابارن أبو دا أبو لهب يكي ألوكة أبو لهب وان أبان النبي سيرين قبين شعبايا yana cewa jama'a ku dube shi ku dube ni dan kanina ne na ki yadda da shi ko kwa yadda da shi tufka da warwara wannan bai hana musulunci ya kawo gashi har yau muna yi ba yasa duk irin cikas da ake kawo sunna karka damu addini na Allah ne duk wanda zai kawo sunna cikas ka bashi wuri kawai sai in Allah ya so sai haɗa shi da wani kurji cincin bala yake ko jan bada ko wane ne shikenan ya je tan ya ta wahala sunna kuma ta cigaba da tafiya naqdu sahifatil misaq to ana nan kuma sai ainihin magana dangane da wasu suka ce kai su kai basu yadda ba to shine suka ce sai an warware wannan takarda da aka rubuta marrat salasatu awamin kamila wal amru ala zalika sai da aka yi shekara uku manzon Allah da shi da jama'a suna cikin wannan halin kun ga wasu na ta mutuwa kenan wasu na ta zazzabi wasu na ta amai da gudawa ba ruwan sha mai kyau ba wurin kwanciya kawai daji fa suka je tsakanin bishiyoyi kawai aka mai da sunan suka zauna tun da cikin gari ba daɗi ka yi sallama a ki ansa maka barka da asuba a yi banza da kai ka kasa a ki siye ka zo siye a ki siyan maka yakka da ke gidan miji a koro ta ka je aurowa a koro ka haba ai gwamma daji da gari ka sha iska a daji mun fahimci wannan da kyau ko wa fil muharram sanata ashirin minan nubuwa a cikin watan muharram shekara goma bayan annabi ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadasa naqdu sahifa wa fakkul misaq a wannan shekara sai wata tangarda ta faru wadda ita ta zama sanadin aya ga wannan takarda wa zalika abin da ya faru kuwa anna quraishan kanu baina radin bi hadha al-misaq wa karihin lahu su kansu quraishawa da aka ce wai an rubuta wannan takarda da yawunsu ƙarya ne wasu sun yadda wasu basu yadda ba fasa fi na qadi sahifati man kana kare hallaha waɗanda ba su yadda da rubuta takardar ba sai suka yi yunkuri dan a yaga takardar jama'a irin wannan yunkurin yanzu shi ake buƙatar 'yan afirka su wa ƙasar afirka har yanzu turawa ba su ba mu 'yanci ba duk wani independence day 1960 ƙarya ne ɗan afirka ba shi da 'yanci ya kamata duk mutumin afirka ya san cewa ya kamata yanzu a tashi a namijin aiki irin wanda wannan samari suka yi ina fatan an gane وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن عامر ابن لؤي aka samu wani matashi mai suna Hisham shine ya miƙe wa kana yasilu bani Hashim fi sha'bi mustakhfiyan bil layli bit ta'am duk da yana kafiri amma tausayin rai yana sa yana ɗiban abinci shi wannan mutum yana kaiwa ainihin wato dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare fa innahu zahaba ila Zuhair ibn Abi Umayya al-Makhzumi wa kana ummuhu Atikata binta Abdul Muttalib وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب shi ainihin wannan mutum mai suna Hisham sai ya tafi wurin wani abokin shi mai suna Zuhair shi ko Zuhair uwar shi ta kasance ainihin wato mai sunanta Atika yar Abdul Muttalib wato uwar shi ya ce ga ainihin mahaifin Annabi kenan to sai shi wancan mutumin sai ya tashi ya tafi wancan wurin wancan kafiri Zuhair wanda wato da shi da Annabi suna dan namiji da dan mace kenan وقال سيتي يا زهير يا كي زهير أربيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم ينزك هاي الدكة تك الشاء دنجن أورك سنة عندك سنة إن فقال ويحك سيتي كي تنك وما أصنع يا نئيا وأنا رجل واحد ني كأي أنا وهلد دنجن أواتا يا أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها yace da zan samu wani namiji mu haɗu mu biyu da mun yi tsaye wajen yaga wannan takarda kala sai yace kad wajadta rajulan in dai namiji ne guda ka samu kala faman huwa yace waye kala ana yace ni zan goyi bayan ka kala lahu zuhair sai zuhair yace ibghina rajulan salisan duk da haka nemo na uku manya sai an yi aiki tsaye tsaye فذهب إلى المطعم بن عدي سيتفور المطعم بن عدي فذكره أرحام بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف سيتنا مش كي كتنا dangantaka ainihin uwa da ta uba na annabi yadda kai ta haɗu da su ko ta ina wa li ummihi ala muwafaqatihi li quraish sannan ya tuna mishi ka tuna uwarka fa daga cikin su aka auro ta yaushe kai zaka dace da quraishawa ala hadha zulmi akan wannan zalunci fa qala al mut'im sai mut'im yace wai hak kai tanka amma ba asma'u ya zan iya ya nayi inna ma ana rajulun wahidun ni kadai qala sai yace kad wajadta salisan qala man huwa yace in dai haka ne to ka samu asaniyan ka samu na biyu sai yace waye qala yace ana ni qala yace ibghina salisan nemo mana na uku qala kad fa'altu yace na aikata na samu qala man man huwa yace waye qala yace zuhair ibn abi umayya zuhair ibn abi umayya qala sai yace ibghina rabi'an nemo na hudu sai an yi tsayin daka فذهب إلى أبي البختري ابن هشام سيتفور أبي البختري إنشا وقال له نحو ما قال للمطعم سيفنا وإن مغانا بيجا مطعم وقال سيتي وهل من أحد يعين على هذا كان جن أقرنا أكون وانا زيتي مكيم وجن وانا تاواي قال نعم يتي إيه قال من هو يتي واي قال يتي زهير بن أبي أمية والمطعم بن أبي وأنا معك ya lissafa ya ce ka ji mutum uku ga kuma ni ina tare da kai kala sai ce ibghina khamisan nemo na biyar saboda yarjejeniya ce ta zalunci duk duniya ba yadda zaka iya a lokacin su ne Amerika da Rasha da Faransa da Japan da wane ne a lokacin nan ba wanda ya iya da su in dai ba Allah ya sa musu ciwon ciki ba ba wanda ya iya da su فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب ابن المطلب ابن أسد فكلمه سيتفور من مسونا زمعته ya je ya zance da shi wa zakara lahu qarabatahu wa qarabatahum wa haqqahum ya gaya mishi ka tuna dangantakarka da mutanen nan suna can dawa kai kana gari ka tuna haƙƙin su dake kanka wa qala lahu sai ya ce wa hal ala hadha al-amri alladhi tad'uni ilayhi min ahadin wannan mas'alar da kake nema in shiga kana jin akwai wanda yake akan ta qala na'am thumma samma lahu al-qauma duk ya gaya mai waɗannan mutane fajtama'u inda al-hujun suka tattaru a wani ɗaki suka yi taro wata'aqadu ala alqiyam bi naqdi sahifa suka yi alkawari da yarjejeniya akan cewa za su yi tawaye sai an warware wannan ainihin takarda wa qala zuhairu zuhairu yace ana abda'ukum ana abda'ukum ana abda'ukum ni ne zan fara muku fa akunu awwala man yatakallamu dan haka ni zan zama farkon wanda zai fara magana falamma asbahu da gari ya waye gadau ila andiyatihim sai suka tafi dandali gindin ka'aba inda ake shakatawa وغدا زهير عليه حلة زهير dinnan da yace shi zai fara magana sai ya sha ado ya sa manyan kaya ya shiga ta manya fa tafa bil baiti sab'an ya kewaye ka'aba so bakwai thumma aqbala ala nas sannan ya kewaye fuskanci mutanen Madina mutanen Makka wa qala yace ya ahla Makka kowa ya saurara ana akulu ta'ama wa nalbasu siyaba wa banu hashimin halka halaka yanzu mu ci mu sha mu sanya tufafi mai kyau amma ga banu hashim can sun hallaka a dawa la yuba'u wa la yubta'u minhu ba